من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السادك الوعد العمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya hada mu yau a daya ga watan Ramadana a lokacin da muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallacin juma'a mai albarka wadda a karatunmu na jiya mun karanta ayanan da yake cikin suratul baqara aya na ɗari da tamanin da hudu wanda Allah yake faɗa mana hukunce-hukunce na azumi shahru ramadan alladhi unzila fi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat to a yau za mu tashi a aya na gaba aya na ɗari da tamanin da biyar kenan على رمى بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدي وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريدا أو على صفر فعدة من أيام نكر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم ولعلكم تش ولعلكم تشكرون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريدا أو على سفر فإدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون a wannan watan da Allah ya ce a azumce shi din nan wannan azumin da Allah ya ce ya farzanta din ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam Allah bai faɗa da yaushe ne aka farzanta azumin ba to sai a wannan aya na gaba Allah sai ya bayyana a zamani da lokacin da wato azumin zai kasance shine Allah ya faɗa mana kaman mun tambaye shi to Allah da yaushe zamu yi azumin sai Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran za ku yi azumi ne a watan ramadan wanda a wannan watan ne aka saukar da alqur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a larabci idan aka ce ramadan ramadana kalma ne da aka yi ishtiqaqinsa daga ramad ramad shine zatin rana tsananin zafin rana shine ake ce masa ramad sabila da ramadana yana ɗauke da yanayi na garji da zafi shi yasa larabawa suka kira shi da ramadan amma wasu ma sun ce ramadana kalma ne wadda ba larabawa ba haka suke kiran watan da shi ba daga baya ne dai aka ambaci watan da ramadan wato dai shi kalman an ciro shi ne daga garji na tsananin zafin rana da a ce ramada yarmadu ramadanan ala wazni fa'lan kenan to Allah yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadana shine watan da Allah ya fardanta ku azumci wata din allazi unzila fihi alquran wanda aka saukar da alqurani a ciki wannan babban fadala ne da watan ramadana ke dauke da shi duk wani alkhairin duniya an saukar ne cikin wannan wata din dan mu a gurin mu baya ga watan aihuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam babu watan da yake gaba da ramadan babu mu a gurin mu yafi sabila da abin da watan yake dauke da shi na darajoji wato watan aihuwar manzon Allah kenan sabila da watan ramadana an saukar da alqur'ani ne a ciki watan aihuwar manzon Allah kuma an saukar da sayyidina rasulullahi ne a ciki mai gidan ne da kansa wanda ya zo da qur'anin ne da kansa ba dan zuwansa a wannan daren ba da ba mu san lailatul qadarin ba da ba mu san alqur'anin ba wani yana ce ya lailatul isnaini madha safahat yumnaki min khairin ajalla wa min jina kullu layali bidi min hasanatiki allati saharna baharna al'ayuna والقدر والأعياد والمعراج من حسناتك التي بهرنا الأعين يتي يا شجر الليتنم ماذا صافحت يمناك من خير عجل ومن جنة wani irin alkhairi kike da shi alkhairin da ya fi tunani ya fi kirgi ya fi kidanye fi kullun layalin bidi dukkanin darare darare masu hasken nan to dukkan su laha nasabun ilayki suna da dangane zuwa gare ki kullun layalin bidi laha nasabun ilayki wa anti miftahu sama dukkanin darare masu haske masu daraja to suna da dangantuwa zuwa ga ki wa antum miftahu sana ke ne mabudin duk wani alheri da duk wani haske yace wal qadar daren lailatul qadar wal a'yad da idodin da muke da shi na karaman sallah da babban sallah wal mi'raj da mi'rajin da annabi yayi daga daga Qudus zuwa zuwa zuwa wato hadarin da ya gana da ubangijinsa ina hasanatu fi duka yana daga cikin alkhairin samuwar manzon Allah ba dan annabi ba da ba mu samu komai na alkhairi ba wannan sahabin annabi ne yake faɗa yana ce wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina ce wallahi ya rasulullahi ba dan kai ba da ba mu shiri ba da ba mu yi sadaka ba da ba mu yi sallah ba to a watan ramadana ne aka saukar da alqur'ani saukan alqur'ani ya bi mataki biyu matakin farko shine nuzuluhu min min lawhil mahfuzi ila sama'id dunya saukansa daga lauhun wato ɗauko daga lauhun mahfuz zuwa saman duniya to wannan daren da aka ɗauko alqur'ani daga lauhul mahfuz jumlatan gaba ɗayansa aka sako da shi sama'ud duniya wannan daren ne lailatul qadr jibrilu ne ya ɗauko tare da rakiyan wasu manya manyan mala'iku haka Allah ya faɗa mana tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun ni hatta matla'il fajr to a wannan dare na lailatul qadri a wannan dare ne aka dauko alqur'ani daga lauhul mahfuzi aka kawo shi sama'ud duniya daga kuma sama'ud duniya sai ake saukar da shi munajjaman mufarraqan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sauko da shi a dunkule ba sabani sauran littattafan da suka gabata kaman a taura an saukar da shi rana ɗaya ne duka gaba ɗaya haka linjila duka gaba daya haka sunfu ibrahim duka gaba daya amma alqur'ani an saukar da shi a tsawon shekara 21 a wani tsawon shekara 23 aka saukar da alqur'ani har kafirai suna cewa qalu laula nuzila alayhi alqur'an sunnatan wahida suka ce me yasa ba dan a saukar masa da alqur'ani duka gaba daya lokaci daya ba Allah ya ce wa zalika linusabbita bihi fu'adak mun yi haka ne domin mu tabbatar da zuciyanka da wannan alqur'ani sabila da sabila da alqur'ani din yana da nauyi yana da nauyi Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqilan za mu turo maka da wani magana mai nauyi shi yasa wata rana ma aya ɗaya za a kawo manzon Allah wata rana kuma za a kawo masa aya goma wata rana kuma za a saukar da sura kai akwai lokacin da ma wahayi ya yanke masa har na kwana arba'in ba a saukar masa da wahayi ba annabi ya shiga wani yanayi sabila da wannan yankewan wahayi ya shiga kunci sabila da wannan yankewan wahayi din har mushrikai suna suna suna faɗan muzantawa ga manzo Allah suna cewa da Muhammadan rabbuhu wa salahu ubangijin Muhammadu ya kyala Muhammadu ai wanda ke kawo masa wannan maganganun yanzu ya bar zuwa shine Allah ce ma wadda aka rabbuka wa ma qada wa lil akhiratu khairul laka min al ula wa la sawfa yudika rabbuka fatarda Allah bai barka ba bai tube ka ba ba a canja maka position ɗinka ba kai din nan dai kai ne kai ne kai ne shugaban annabawa kai ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da haka da haka har aka cika Qur'ani malamai sun ce farkon abin da ya sauka daga daga Al-Qur'ani shine iqra bismi rabbikal ladhi khalaq karshen abin da ya sauka kuma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah wani kaulin kuma aka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati shine karshen abin da ya sauka amma dai an ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat aka ce wannan aya ya sauka ne da wasu kwanaki ma sayyidina rasulullah yayi wafati ya sauka da wasu kwanaki ne shi yasa wasu suka ce tafsiri da ake cewa tafsiri kalman tafsiri an turo shi ne daga fassara yufassiru tafsiran sai wasu kuma suka ce a'a ba an ciro shi ne daga fassara ba an ciro shi ne daga safara wato yadda mala'iku wato mala'ika jibril yake dauko qur'anin daga sama'ud duniya baitul izza kenan ya taho da qur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wato an dauko shi ne daga safara Allah ya ce mana aibi aibi safara kiramin barara wato an dauko shi ne daga safara sai aka dauko shi ainul kalima aka dawo da shi farko aka ɗauko fa'ul kalima ɗin kuma sai aka mai da shi ta tsiya sai aka ce fassara kamar yadda ya faru a misalin kalman wato wajahu ko ko kalman jahu jahu da ake cewa jahu ainihin sa wajahu ne sai aka canja wato bigire na kalmomi ɗin sai aka ɗauko wawun sai aka mai da shi tsakiya sai aka dako jimin sai aka dawo da shi farko sai zamo jawahu sai aka ce to a ka'idansu idan wato kalima wato harafi na illa misalin harafin wawun ya zo a bayan wani harafi sahihi kuma harafin wasalin ta fatha ne ana canja wannan harafin na wawun ya koma alifu haka suka faɗa a ka'idan malaman sabbi kamar misali qala ainihin qala ai qawala ne daga qaulu ne to sabila da shi abinda da dace da wasali na fatha alikun ne sai aka maida wannan wawun din na qawlu sai aka maida shi alifin sai zamo qala to sai aka ce wannan wato tafsiru da ake cewa ainihin ta tafsiru ne sai aka ce masa tafsiru aka yi irin wannan canji din da ke faruwa a sarfu din duka malamai sun faɗa to amma a takaice alqur'ani mai girma da Allah ya faɗa mana Allah ya faɗa mana shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an to wannan wato saukarwa ne wanda aka saukar da shi jumlatan wahida daga lawhul mahfudi zuwa sama'ud dunya shi ko daga sama'ud dunya din zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an saukar masa shi a yanayi daban-daban wani lokaci manzon Allah yakan ce yakan ji kara ne kamar misalin karan kararrawa to daga nan yake gane cewa wahayi ya zo shikenan sai idan mala'ikan ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya fita cikin yanayin sa na batariya ma'ana sai zamo kamar ya suma haka daga nan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yana fadan yana fadan ayoyi din yana fadan ayoyi din har aka ce manzon Allah yakan yi sauri domin faɗan ayan a rubuta kada ya manta wasu sun faɗi haka har Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'an to amma a wajen muhaqqiqai wannan magana ne da ba zai samu ba ma babu inda za a yi a ce annabi Muhammadu abinda aka wahaita masa ya manta ba zai yi ba idan zai mance abu kuma ai zai zamo shidin ba sannu kuri kuka falatan sabin ina yake illa man sha Allah za mu karantar da kai mu karantar da kai ba za ka mance ba annabi bai mantuwa baya mantuwa sallallahu alaihi wasallam wani lokacin kuma jibril yakan zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yanayi na wani sahabinsa dahiyya dahiyatul kalbi yakan zo a kyakkyawan suran wannan sahabi din sai ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi bayan ya tafi kuma sai sai sai sai sai manzon Allah ya isar da abin da ya kawo masa ko ko wani lokaci kamar yadda muka gani a hadisi yakan zo a wani kyakkyawan balarabe shadidu bayadi siyadi shadidu sawadi sha'ari la yura alaihi asaru safarin wa la ya'rifuhu minna ahadun kaga wannan ma yakan zo masa a sufan wani balarabe amma sufan da yafi tsanani wa manzon Allah shine idan ya zo masa a siffansa na mala'iki to wannan siffan ya fi tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan kuma nan ne matakan da aka yi ta biyowa a karko a kawo a karko a kawo kuma idan Jibrilu alaihi salamu zai karko wahayi din ba wai yakan je ne ya ji kalmomin Allah da harafi da sauti ba Allah yana magana babu harafi babu sauti maganan Allah ba harafi ba sauti ba yanayi Allah duk wani abin da zaka sifanta shi a kwakwalwanka ka sifanta Allah da shi to ba zai yiwu ba haka Allah yake ba fa kullu ma khatara bi balika wallahu bi khilafi zalika duk abin da ya faɗo a zuciyanka to ya Allah yake magana ya ya sautin Allah yake ya ya muryan Allah yake to wannan kuma ka faɗa cikin wani yanayi Allah yana magana babu harafi babu sauti Allah yana gani ba da gululun ido ba Allah yana yana sarrafa abu ba da tafin hannu ne ya irin namu ba sai da muka bambanta kenan da aqidan wasu wasu sukan dauki zahirin aya ne suke su ba za su masa tawili ba idan Allah ya ce yadu Allah sai su ce hannu ne me ya tsu in Allah ya ce ain walitusna ala aini sai su ce ido ne Allah kuma yana da sifofi amma sifofinsa ba jariha bane ba gaba bane mu idan aka ce mana gani hasa ce jariha idan aka ce hannu hasa ce jariha in aka ce wajhu hasa ce jariha amma Allah kuma munazzahun an hazi Allah ya ya ya tsarkaka gabarin wannan laisa ka mislihi shay'un ba wani abun da yake kama da Allah wa huwa as-sami'ul basir shine mai ji ne gani kuma jinsa ba tare da kunne ba ba tare da dodon kodin cikin kunne ba ganinsa ba tare da gululu ba ba tare da bakin cikin ido ba gani ne wanda ya cancanta da kudurinsa subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala ce mana shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran watan ramadana a wannan watan ne Allah ya farzanta azumi wanda a cikin sa ne aka saukar da alqur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to menene qur'ani din idan muka dawo wannan bangare din alqur'ani malamai sun masa ta'arifi da yawa sabiya da akwai masana kowa da yana yin ta'arifin ne gwargwadon wato zurfinsa cikin sanin alqur'ani wani ya zurfafa ne cikin sanin ma'ani ilmul ma'ani na abin da Qur'ani yake dauke da shi wani ya zurfafa ne cikin ilmul badi'i wani ya zurfafa ne cikin lugha wani ya zurfafa ne cikin ilimin ilimin da ya shafi shari'a ilimin nasihi da mansuhi da alwa'du da alwa'idu da makamantansu sai zaman to ta'arifin ya bambanta gwargwadon wato wato nutsawan malamai cikin bahari na ilimin alqur'ani amma ta'arifin lughawi misali abinda aka fara jahi akai ma'kuzun ne daga qara'a ya qara'u qira'atan an dauko shi ne daga qara'a يقرأ قراءة وقرآنا يتا قرآن إن يفارى سورة سورة القلم يفارى إقراء سياسة وأن أكو قرآن يدد قراء يقرأ قراءة وقرآنا على وزن فعلان كما يندى أكي في غفران وهكا أكي wato anan a wannan ma'aunin ne aka auna Qur'an ma'ana wato abin karantawa wasu kuma sun ce a'a ba daga qara'a aka yi istiqaqin sa ba suka ce an yi istiqaqin sa ne daga qarana qarana ya gwama sabila da qur'ani ayoyin ciki shakin su suna kama da shashi sai suka zamanto kaman abokan juna ne qarana wato daga muqarana kenan sai aka ce qur'anu daga nan kuma sai aka canja aka ce qur'anu duka malamai sun yi maganganunsu daban-daban idan an duba a bangare na lugha amma bangare na shari'a shine littafin Allah da ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wasidan Jibrilu alaihi salam wanda wannan littafin yana dauke da abinda Allah ya halalta da abinda Allah ya haramta da abinda Allah ya saukar na hukunci na hukunci hukunci mutashabihi da kuma abin da shi kuma wannan ba mutashabihi bane da muhkami ne da abin da ya shafi nasifi da abin da ya shafi mansuhi wannan shine abin da Qur'ani yake dauke da shi misali idan muka duba al-burhan zamu ga ya kawo tafasir wato yadda mutane yadda malamai suka arrafa shi shi al-Qur'ani din to Allah ta'ala ya ce a cikin aka saukar da Qur'ani wannan Qur'anin hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan Qur'ani shiriya shiriya ne ga mutane wasu kuma sun ce hudan linnasi wato damirin zai koma ne zuwa ga asiyamu saumu ramadan saumu ramadan zai zama hudan linnasi shiriya ga mutane domin su bi Allah wa bayyinatin zai fitar da mutane daga duhu min alhuda wal furqan kuma ya kai su zuwa ga raba tsakanin ƙarya da gaskiya kaman haka me me nazmu durar shi abin da ya kawo ke amma kuma mafi yawa sun tafi hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan shi hudan din yana komawa ne zuwa ga mene alqur'an da Allah yake shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an yakan koma ne zuwa ga shi wato hudan linnasi القرآن سرياني قبتاني وبينات من الهدى والفرقان كما وسو بينا النون واتوسكا بينا أبن سريا يكي أوكدشي والفرقان كما سكر ربي تكان ميني تكان كريا دقسيا wannan alkur'ani Allah ke tufantawa alkur'ani sifa ce daga cikin sifofin Allah alkur'ani babu wani abin da za ka karanta shi ka samu kusaci da Allah zuciyanka ya yi laushi ka samu riƙa kamar alƙur'ani sai sa magabata za ka ga ba su da abin da ya kai alƙur'ani idan da za ka rike ƙur'ani shi kaɗansa ya ishe ka duk damuwan duniya sabila da Allah ya ce fihi shifa'un linnasi ba wani damuwan da ba za ka samu warkansa a cikin alƙur'ani ba alƙur'ani suka ce kashi uku ne akwai kashin farko shine tauhidi kashi na biyu shari'a kashi na uku alwa'd wal wa'id qur'ani gaba ɗayan kashi uku ne haka suka kasa shi wasu kuma sun kasa shi har kashi 20 amma idan an dauki a kashi uku sun ce shine mafi kusa sabila da da Allah annabi Muhammadu yace qul huwallahu ita kadai tana dauke da kashi ɗaya cikin kashi uku na alqur'ani kaga kul huwallahu me take karantarwa tauhidi take karantarwa wato yana nuna maka ashe qur'anin tana dauke da wato yanki uku ne yankin farko tauhidi yanki na biyu mashru'atu abinda aka shar'anta yanki na uku kuma hukunce hukunce da kuma sakamakon wato ayyuka da wanda kowa zai samu in kana khairan fa khairan wa in kana sharran fa sharran in mutun yayi alkhairi ya tarar da alkhairi in mutun yayi sharri ya tarar da sharrin da ya aikata sannan alƙur'ani sun ce wasu sun ce alƙur'ani halittan Allah ne amma wannan ba zance ne na ahli sunnati wal jama'a ba ba zancen su bane alƙur'ani sifan Allah ne alƙur'ani sifan Allah ne akan wannan manya-manyan magabata da dama sun sha wahala Ahmad ibn Hanbal sai da aka masa dukan da wato sai dai gagara tashi ta dila da wannan dukan akan cewa shi ya ce alqur'ani ba halittan Allah bane shi ban Allah ne akwai wanda ma a dalilin wannan suka mutu a farzuna a dalilin wannan suka mutu a farzuna su sun ce alqur'ani sifatullahi ne su kuma wancan furkan sun ce alqur'ani halittan Allah ne amma ba halittan Allah bane sifan Allah ne wannan shine mazhaban ahlus sunnati wal jama'a shi yasa Imam Bukhari ya faɗa mana yana ce mana laha ma'anin ka mawjil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyam lam taktari bi zamanin wa hiya tukhbiruna an al ma'adi wa an adi wa an iran qarrat laha ayn qariha fa qultu lahu laqad zakarta bi hablillahi fa'tasim إن تتلوها خيفة من هر نار لذا أتراك حر اللذا من وردح الشبن ita sifa ce ta Ubangiji kuma ita babu wani wato duk lokacin da ka tambayi mai karanta ta idan kace masa ban labarin alkur'ani dai ce maka bai koshi da ita ba da ka samu annaran man da ya rubuta qur'ani ya fi dari mara da ka ga bai koshi ba kullum yana cikin takara kullum yana cikin takara gwargwadon yadda kake kutsawa cikin karanta qur'ani gwargwadon tafiya da zaka na samu a hadaran ubangiji qur'ani babban al'amari babban al'amari sai yasa mu rike alqur'ani da kyau kar mu yi wasa wajen yawan karanta alqur'ani za mu ga babban abun kwaikwayon mu shekul islami shekul ibrahim yasir radiyallahu anhu karatun alqur'ani dai ya ɗauke ta lazimin rayuwarsa ne gaba da safe zai karanta da daddare zai karanta sannan duk rana akwai wato sai ya karanta ɗaya cikin kashi uku sai ya karanta izu ashirin har ya ƙara rayuwarsa sannan duk rana sai ya karanta izu biyu bayan wannan izu ishirin ɗin har ya ƙara rayuwarsa to mu ma alal akalli a rana a ce dai ko aya tamanin dai a ce suratu yasin din nan dai alal akalli a rana ka karanta suratu yasin ko suratu suratu tabara ko kuma makamantan surori masu darajojin nan ko ku ka ɗauki ƙur'anin ma ka kakkasa ta gwargwadon rayuwanka kullum ka karanta izu biyu a wata ka haɗa izu ka haɗa sittin gaba ɗaya ka yi addu'a sannan ka ƙara komawa za ka ga nasara cikin al'amuranka gaba ɗaya wallahi in kasuwa kake yi ba sai ka je wajen wani malami ya baka wani guru da laya ba qur'ani ya ishe ka qur'ani ya ishe ka gaba da komai shi kadai zai warkar da kai gaba da duk damuwanka dan haka mu rike qur'ani da kyau hudan linnati wa bayyinatin min al-huda wal furqan alqur'ani shiriya ne ga mutane kuma shi yana dauke da wato bayyana wa mutane da fitowa mutane da hakikanin shirya wal furqan kuma alqur'ani yana rayene yana rabe tsakanin tsakanin ƙarya da gaskiya to sai Allah ya dawo magana akan wata din yace fa man shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya samu shaida watan ramadan yana raye yana da lafiya yana cikin musulunci sannan baligi ne sannan yana cikin hankalinsa falyasumhu ya zama dole ya azumci wannan wata wasu malamai suka ce wannan ayan ita ce ta shafe ayan baya ayan baya shine wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wa alal ladina yuqunahu fidyatu ta'am miskin wanda ba su da dama sai su ciyar da miskinai wanda ma'ana wato azumin dai musu wahala sai su ciyar da miskinai to sai wannan ayan da wasu sahabbai ya zamanto kawai idan mutum yana da dukiya zai ciyar a maimakon azumin kawai sai wannan ayan ta zo ta ce wa man shahida minkum shahra falyasum babu wani wanda aka dauke masa sai dai mara lafiya ko kuma matafi ko kuma wani damuwa dai amma idan dai mutum watan ta same shi na da lafiya kuma ya ce dada watan ya kama to falyasumhu ya azumci ne ya azumci wannan wata din Allah ya sake maimaitawa kada mutum ya tsammaci cewa da Allah yake fa man shaida minkum shahra falyazumhu an fasa maganan abinda aka rangwanta wa mara lafiya da matafi san mutum ya tsammata ka sai Allah ya sake maimaitawa taukidan domin ya karfafa Allah ce wa man kana maridan aw ala safari wanda yake mara lafiya aw ala safarin ko kuma yana kan hanya na tafiya wannan yana ta'allake da abin da muka karanta jiya a baya na wani mara lafiya ne zai sha ruwa wani irin jinya ne zai kai ka zuwa ga shan ruwa sannan wata tafiya ne wato zai sa ka sha ruwa zangon tafiyan wani kala ne wanda zai sa ka sha ruwa wannan duk jiya ne yi bayani babu bukatuwa zuwa ga mu ƙara mai ta bayani din faman kana maridan wanda bai da lafiya aw ala safarin ko kuma yana tafiya yana cikin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra ya biya su a wasu kwanaki daban yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wannan dukkan Allah yana son ya sassauta muku ne Allah yana son ya sassauta muku ne ya zamanto kuna cikin kuna cikin al-yusr al-yusr inna Allah inna Allah yasiruni yuhibbu al-yusra inna Allah يصير الدين يسير ولم يسجد الدين إلا أن غلبه الدين من سوكين ألا ما من سوكين ألا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ألا بايا أولى ومتن أبن دي في كرسنسا سي أبن دي شي دقيقه Allah da ya wajabta Ramadana din shine kuma ya kawo sauki din sabila da da a iya samun wanda suke da garura ba za su iya yin Ramadanan ba sai Allah ya ce to ga sauki nan ga wannan saukin nan ga wannan saukin يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة يا ذا مودولة كتك قوانشين وتا كاغا وتا كشي بيوني na farko cikin shi a wato sha'ab a tabbatar da wata ramadan ya kama na biyu kuma a tabbatar da cewa kafin a ɗauki azumi a tabbatar da an ga watan ramadan sannan kuma kafin a sauke azumi a tabbatar da mene an ga jinjirin watan shawwal wannan yana daga cikin abubuwan da yake ba wa al'umma rudani da yawa maganan ganin wata maganan ganin wata yana rudar da wasu da dama wannan rudarwan ko shine wata su sun dauki cewa sai sun ga wata kuru da kuru su su su su dauki azumi wannan kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi azumi da ganin watan mutum daya mutum daya ne yazo yace na ga wata ya rasulullah annabi ya dauki azumi kuma yayi umarni masahabban sa gaba ɗayan su dauki azumi shi sharadin ganin wata shine a samu shahidi mutum daya a mazhaban Imam Malik a mazhaban Imam Malik shaida daya ko ko shaida biyu kai a mazhaban Malik a mazhaban Imam Shafi'i kuma shaida ɗaya ya wadatar idan mutum ya zo yace ya ga wata kuma adali ne wannan mutumin shikenan shugaba zai sanar da cewa an ga wata sai a ɗauki wata sai a ɗauki azumi idan kuma ya faɗa masa shugaba shugaba bai karɓa ba shi din da ya ga wata din azumin ta waje ba a kansa shi din ta waje ba a kansa wannan kenan amma misali a in muka ɗauki hadisin nan da Abu Dawud ya rawaita daga Sidna Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu Sidna Abdullahi ibn Umar ya ce yace tara'an nasul hilala mutane suna neman su ga wata suna neman su ga jinjirin wata فأخبرت به رسول الله إني رأيته سيدتي ومن ذن الله ني إنن يا رسول الله نادى جنجر متى فصام وأمر الناس بثيابه من ذن الله سي يا أزمي كما يي أمرني ومتاني سي أزمي كذا مسلم إيه يا جني سيدنا عبد الله بن عمر شي ده يا جني أما النبي يسي متى النبي يدعو أزمي كما يي أمرني ومتاني سو أزمي kaga wannan yana nuna me kenan yana nuna kuskuren wanda suke jajircewa su ce sai sun ga wata kiri da kiri su dauki azumi wannan kuskure ne ai Allah ya ajiye addini a hannun jagorori Allah bai bar addini kara zubi ba Allah da kansa yake wa adiullah wa adiur rasul wa ulul wa ulul amr suwaye ulul amr ne kan malamai malamai su ne ulul amri da jagororin musulunci kalifofi su ne ulul amri lokacin da suka ce kaza ne suka yi irin bincikensu to kai a matsayinka na ra'iyya baka da wata kataɓus sai dai idan ka tabbatar da wannan abun ƙarya ne sai kai kuma ka kama hanyarka na shirya babu laifi amma baka da wani shahidi akan haka kuma kwanakin nan sun cika an ce an ga wata sannan kai ka ce sai ka ga wata ido da ido yana da kyau mu kula da irin wa'annan bangarorin wani kuma da ka samu ya dauki wannan abun takalidi ne ya samu cewa magabatansa mafi yawa sai sun ga watan ido da ido suke dauka sai ka ga cewa shi ma sai ya gani ido da ido yake dauka to shi kuma addini ba takalidi bane shi addini hujja ne dalili ne komai da zaka yi addini kai kai shi akan dalili misali yanzu ni ina ɗariƙar tijaniya ban shiga ɗariƙar tijjaniya ba sai da na yarda da dalilan ɗariƙar tijjaniya ba na yin tijjaniya don na ga iyaye na ko malamai na suna yi ni ba don haka nake yi ba ina yin ta ne don na gamsu da hujjanta da dalilin yin ta na gani kuma a ƙasa na karanta to haka addini ma addini ba a son kana mata kawai na ga mutane suna yi ne nake yi sai sa mafi mutane masu ibada da yawa idan an bi irin waɗannan hanyoyin za a ga mutane da yawa kawai suna yin abubuwa ne amma ibadan sai dai kawai rahman ubangiji sai jin kan ubangiji kawai zaka ga mutum yana sallah bai san fara'idu salati ba bai san sunan salati ba bai san mustahabbatu salati ba zaka ga mutum yana alula bai san ma menene abin da ya shafi bai san komai a kai ba to wallahi zaka ga ni akwai wanda na ji shi sallah a baya wani ya tayar da iqama ya kai shekara 60 wanda ya tada iqaman bai iya tada iqamar ba kuma muna muna nan da yawa cikin cikin mutane to shi karatu ilimin addini ya zama mutum dole dole ka karanta ilimin addini gwargwadon yadda zaka bauta wa ubangiji ya zama maka dole ba za ka ce wai kawai don wasu sun yi shi kenan sai abin da aka faɗa maka kaji ba abin da yake walar da al'umma kenan jahilan da ba su da ilimi sun je sun taru a gindin wani dan kwangilan Yahudawa ya zo ya shata musu abubuwa ya kawo musu larabci ya kawo musu hadisai da ifai hadisan da ba su da inganci shikenan sun yi kabbara tun da an ja musu larabci dan ba su je makaranta ba mafi yawan musibar shine rashin zuwa makaranta yau idan mutum yana zuwa makaranta yana karatu wani zafin kan da wani ihun ba za ka ganshi a ciki ba sabani kan babu ne tun zamanin manzon Allah akwai zamanin sahabbai akwai zamanin tabi'ai akwai akwai sabanin fahimta wannan ya ce ya fahimci kaza ne wannan ya ce ya fahimci kaza ne to mu namu a ne muke kafarta junan mu wane wane dan baya fahimtar ka dan bid'a ne tijjeje ne wane dan bai gane abin da ka gane ba shi kafiri ne tun can dama akwai bambanci na fahimta tsakanin magabata kuma akwai kaulin da aka ce manzon Allah ya ce sabani a cikin al'ummansa yakan iya zamowa rahama idan wannan fahimtar ya maka nauyi sai ka ɗauki wancan fahimtar to amma akan matsala ɗaya a furu'u za ka ga mutum ya zo yana zaƙewa yana hawa kan waliyai kitatumai yana bin kansu a dole shi ga asharari a dole shi ga wanda ya je jami'a a yayi karatu ya iya karatu to sai ya da haka sai an kula kamata yayi dukkan mu tattafi makaranta bayan abin da muke tsinta a gurin malamai a'a mu je makaranta mu bi diddigin abubuwan da suke faɗa mana wannan shi ne to har yanzu akan matsalan akan matsalan ganin wata abin da Imam Malik ya tafi mun faɗa shine ya tafi akan idan an samu shaidu guda biyu wanda suka tabbatar da ganin wata shikenan za a karbi abinda kuma adalai ne wayannan shaidun za a karbi abinda suka zo da shi sai a yi a sanarwa mutane su azumi kuma akan wannan fahimtar muke idan dai har mun samu labarin ganin wata a ko ina ne to za mu karbi wannan fatawa din kuma za mu yi amfani da shi amma sun yi sabani suka ce wanda ya ga ramadana wato ya ga jinjirin watan ramadana saura kuma ba a gani ba to shi ya zama masa dole ya dauki azumi in ba a karɓi abin da ya zo da shi ba amma misali idan ana azumi an je ashirin da tara an zo ana neman jinjirin wata sai sai kaga shawwal ko sai kaga jinjirin watan kai sauran mutane ba su gani ba to ba a yanke maka hukuncin ka sha ruwa ba har sai idan mutane sun tabbatar da ganin sai sha ruwa sannan kai ma ka sha ruwa wannan shine mazhabar Imam Malik ba za ka ce dan a gani an ce maka ka ɗauka ko da mutane ba su gani ba to ba za ka yi wannan hukuncin ka ce to tun da kai ma ka gani sauran mutane ba su gani ba za ka sha ruwa ba su ce haka ba Allah ce wa man shahida minkum ash-shahra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata ku cika waɗannan kwanaki wa litukabbiru Allah kuma ku yi kabbara ku girmama Allah alama hadakun sabila da abin da ya baku na shari'a a hannun manzon Allah wala allakum tahtadun lalle idan kuka yi haka za ku samu shari'a da ku daɗa samun tsira a gurin Allah ta'ala a wani kira'an kuwa wanda a kira'an asim kenan wali tukmilul iddata ya karanta shi da wali tukammilul iddata ala ma hadakum wala allakum tashkuruna ne ko wala allakum tashkurun sannan kuma hakan zai tabbatar muku da godiyan ubangiji Allah subhanahu wata'ala muna da sauran lokaci na'am
وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله تيتي كفدا مش يا رسول الله وإذا سألك عبادي عني إذا باينا سنتم بيك دنجني دني الله تو كفدا مش فإني قريب ni din nan ina kusa da su fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kaga kusancin Allah subhanahu wata'ala da bayinsa ya shige duk wani abin da bawa yake tunani shi Allah ba a ganin sa da ido kwayan ido ba a ganin sa da kwayan ido amma duk abin da kake ganin sa wannan abu a bayyane yake to Allah ya ci wannan abun bayyana kai ne ka buya ba Allah bane ya tsira huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shi ne na farkon da duk wani wanda ka ganshi zaman ne a farko a guri to Allah ya ruga yi wannan abu shi ne na ƙarshen da duk wani gurin da ka je gurin ka tike kace ƙarshe kenan to Allah ne ƙarshen wannan abu sannan kuma shi ne bayyanan da ya fi bayyana bayyana kuma shi ne ƙuyan da ya fi ƙuya ƙuya to kaga wannan wannan dole kwakwalwanka ya dimo ce kwakwalwanka ba zai gane waye Allah ba idan kace zaka yi amfani da kwakwalwanka wajen gane Allah zaka kafirta annabi ya ce tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fil khaliqi fa tahliku in za ku yi tunani to ku yi tunani a cikin halittan Allah da gara'ibu da ajaibu na malakuti samawati wal ardi Allah ai yana nuna mana afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali wa ila wa ila Allah yana nuna mana ayoyi ne na halittunsa don mu kalli wa'innan mu yi tunani cikin su amma mu bai isa yi tafakkuri cikin Allah ya gane Allah ba da Allah ya ce mana fa inni qarib ni din nan ina kusa da ku mun yi imani da kusancin Allah ba tare da kaifiya ba mun yi imani da kusancin Allah ba tare da makani ba da, da muka ce Allah na tare da mu ba wai muna nufin a makanin bane koko da akwai wata ibara wanda ta watsu a bakin mutane mafi yawa na cewa Allah na ko'ina, to malamai ba su faɗan haka, ba su ce Allah na ko'ina ba su da wannan ibara ɗin, sai dai Allah waje baya wofanta ga barin Allah, amma ina sunansa zarafi, sunansa zarafi. Ba su da wata ibara wannan ibaran wanda take ce inna Allahu bi kulli makan babu wannan ibara munazzahun anil makan wala yakulu minhu makan shine ma shine abin da suka faɗa munazzahun anil makan mawjudun bila makan shi samun ne babu waje amma kuma wala yakulu minhu makan waje baya wofantuwa ga barin Allah babu wani wajen da da a ce babu samuwan ubangiji a gurin amma kuma ba a wannan wajen ne samuwan ubangiji ya kasance ba kaga abun yana bukatan ne ne yana bukatan natsuwa abin yana buƙatar samun ilimi gurin malamai nagartattu da haka ne wasu suka suka suke suka shabbaha Allah suka ce Allah tunda ya ce yana shi saman mene tunda ya ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa ko kuma amintum man fi samai ko makamantan haka sai su ce to ai Allah yana sama ne kaga duk wannan mene kuskure ne na hayyar da Allah da saka Allah cikin farfajiyar tunani Allah ya ce maka yana tare da kai wato shi makusanci ne da kai kai din nan kuma kana nan ne Allah ya ce maka babu wani wajen da wajen ya wofanta gabanin samuwarsa wal wal awwal wal akhir wal zahir wal batin shine samun man farkon farko shine karshen karshe to kaga kuwa Allah nan da saman mene a sama wannan ubangijin saman mene tare da halittunsa a ko ina da ko ina kuma halittan Allah ta gajiya ta dauki Allah ta gajiya ta dauki Allah sama kan ba farariya bace ba Allah ne ya halicce ta ba yaya za a yi mahalicin sama ya koma sama ya zama mabukaci zuwa ga saman kenan sama sunanta halitta kasa ba halittan Allah bane halitta ne yaya za a yi mahalicin sama ya dawo kasa mahalicin kasa ya dawo kasa ba zai yi ba da saman da kasan da al'arsu da kursiyun gaba ɗayansu suna cikin shashi ne na samuwan ubangiji ba wai ubangiji ne ya samu a cikinsu ba su ne suka samu ta cikin samuwan ubangiji ina fatan muna fahimta kaga babu yadda za a yi kuma tunda ta samuwan ubangiji suka samu sannan kuma ubangijin ya koma saman ne cikin su wannan ko ko a tunanin naka ma ka auna zaka ga Allah ya ya ya nishinta da haka ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya fi haka ya shige ga haka ba shine yace ma yakunu min najwa salatin illa huwa rabi'uhum ba wala kamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum mutane uku Allah ne na hudunsu mutane hudu Allah ne na biyarsu mutane biyar Allah ne na shidansu idan suka ce haka ma du yawansu da adadinsu to Allah ne suka mace su shine wato wato karshen karshe kenan idan aka ce mutane miliyan sun zo to Allah ne na na miliyan ɗaya da ɗaya Allah samuwansa shine wato samuwansa ta riga zuwansu gurin sannan kuma duyan da kaje ka tike a tikewansu sannan samuwan Allah ne a wannan gurin Allah ya fi karfin hankali malam ya fi karfin ka auna shi da tunaninka sai yasa an samu mu'addila an samu mushabbiha mu'addila sun kore sifofi sun ce Allah baya da sifofi bara a santa Allah da sifofi irin su al-ilmu al-hayatu al-salah an sun kore wa'annan sifofin sai ko ko sifatul khabariyya haka wasu kuma suka ce a'a su a'a wannan sifofin suka tabbatar su mu'addila tsaban su tsarkake Allah ga barin sufan halittunsa ne kamar misalin mu'tazila kenan suka kora sifofin gaba daya to sun zurfafa su kuma mushabbiha tsaban su tabbatar da sifofin ne idan Allah ya ce wato misali yadullahi sai su ce ne sai su ce hannun Allah a'udhu billah hannu kan ba kai ka san hannu ba ba kai ka san hannu ba ana magana ne da kai tunda ana magana da kai za a yi maka magana da irin yanayinka sai a ce yadullahi amma ko a hausance ma idan an dawo wasu ma'ani din idan nace na sa ma wani hannu hannu na saka maka na taimaka masa ne shi yasa malamai suka ce to yadullahi ba za su ce hannu ba sai su ce ma'anan yadullahi qudratullah qudran Allah ko kuma su cewa Allah yana da hannu da ka ga wani wajen Allah ya ce yadullahi fawqa aydihi da ka ga wajen wani wajen Allah ya ce bal yadahu musanna ko ba haka ba to hannu a wani wajen Allah ya ce hannun ɗaya ne a wani wajen biyu to hannun Allah kwaya nawa ne faɗa mana tunda a Qur'ani hannun ya zo da jam'i wa sama'a banaina hani bi aidin da hannaye hannaye kwaya nawa kenan wani wajen kuma Allah ya ce yadun hannu wani wajen kuma Allah ya ce yadahu hannaye kwaya biyu to wannan ko a tunaninka ka zo kana auna wa ka ga abun ka sallama ka bi ka bar Allah da tufansa shi ya san kansa babu wanda ya san shi in ba shi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kenan ka kufuta ba sai ka halaka ba baya da kaidiya baya da yanayi baya da indiya baya da zarafi babu wani abun da zai gane Allah ko ya dauki Allah abin da ke daukan ubangiji shine zuciya zuciya kuma za ta san ubangiji ne ba tare da sifa ba sabila da ta bar sifa a baya ta shiga wani matakin daban mataki ne wanda babu sifa a wannan matakin mataki ne na yaqini mataki ne wanda ba a sufantawa ballantana a masala ballantana a abbara shi yasa wani abun wanda bai sha ba baya ba da labarin sa wanda bai sha ba baya ba da labarin sa matsala ne kaga mutumin da bai je ko ina ba dan firamare bai yi ko kuma bai ma yi firamaren ba bai sakandirin ba ko ko ya yi firamare ya ya yi sakandiri ya shiga jami'a professor sun zo suna cire hukunce hukunce sai ya ce tun da bai gane wannan hukunce hukuncen ba wa'annan professors din makaryata ne ba ta su ne shine makaryaci shine ba ta Maulana Shehu Zahiri ya gana cewa suna ce mana batattu eh mun face musu ne amma mu ba batattu bane sun ne sun neme mu ne sun rasa sai suka ce mana batattu mu ba batattu bane duk abin da muke samu daga gurin malaman mu na bangaren akida akidan al-ash'ira kenan da kuma bangaren mazhaba da kuma bangaren dariqa tasawuf kenan wallahi muna da hujjoji a alqur'ani da sunnan manzon Allah kuma gamsuwa da wa'innan hujjojin yasa muke yi in da ka je gurin malamai a ko ina gurin malaman mu da ka zo in qur'ani da ka karanta gurin malaman sufaye za ka ji kuma farko da ta a yau ne hakan ya kasance tun tun tun tun haka ne tun tun tun in za ka kirga manyan malaman duniya sufaye za ka kira su ne jagororin ilimin da duniya a kowane fanni a fannin lugha a fannin qur'ani a fannin hadisi a fannin komai ma za ka samu su ne a gaba don haka wanda bai gane abu ba kada ya ce babu wannan abu ya bari idan ya iso kan abun in bai iso kan abun ba kuma ya tsaya a iya gejinsa na ilimi zalika mablaguhum min al-ilmi na'am to wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib wannan aya ya sauka ne wani lokaci kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi Ubangijinmu yana kusa ne mu yi wato a kana rabbuna qaribun fa nunadihi am ba'idun fa nunadihi Ubangijinmu yana kusa ne mu yi munajati da shi ko ko yana nesa ne mu kira shi sai Allah ya saukar da wannan ansa wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib ka fada musu ya rasulullah idan bayina sun tambaye ka dangane da ni to ka faɗa musu ina kusa da su a kuma wani kauli din wanda aka karɓa daga shaharub na hausha daga ubadat ibn sani yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa u'tiyat ummati salasan an ba ma al'umma na abu guda uku lam tu'ta illa al-anbiya wannan abun ba annabawa kadai aka ba mu wannan abun al'ummansa ne aka ba su wannan abun amma kuma wannan kususiyar annabawa ce kana Allah idza ba'atha nabiyyan qala ud'uni astajib lak Allah idan ya turo annabi sai ce ma annabin ka roke ni zan baka abin da ka roka amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa qala sai Allah yace ma al'umma na ud'uni astajib lakum ku roƙe ni na amsa muku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah yace wa kana Allah idza ba'atha an-nabiyya qala lahu ma ja'ala alayka fi ad-din min harj Allah idan ya turo annabi ya kace ma wannan annabin Allah bai saka maka wani nauyi cikin wannan addini ba kaga man annabi Allah yake faɗan wannan manzon Allah yace amma sai Allah yana cewa ma al'umma nan sai ga shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma al'umma nan ma ja'ala alaikum ma ja'ala alaikum fi dini min haraj kaga wannan abin da aka faɗa ma annabawa ne sai ga shi ana faɗa ma mene ma al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ja'ala alaikum fi dini min haraj sannan manzo Allah ya ce wa kana Allah idza ba'atha an-nabiyya ja'alahu shahidan ala ummatihi Allah in ya turo annabi sai ya sa wannan annabin shine zai yi shaida ma al'ummarsa amma manzon Allah sai ya ce ni fa al'ummata sai Allah ta'ala ya ce musu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kaga abinda aka ba ma annabawa ne aka ba ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koko idan muka duba abinda aka karba daga sayyidina Abdullah ibn Umar misali Allah ta'ala da yake wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza ba'an Imam Shazali yana cewa ma fataha Allah li 'abdin baba mas'alatin illa wa fataha lahu baba ijabati Allah bai bai bude ma bawa wato daman ya daga hannu ya roƙe shi ba kafin ka roƙi Allah kana jin zuciyanka ya ce bari roƙi Allah kaza to Allah dama ya buɗe kofan amsa maka wannan bukatan ne kawai duk bukatan da ka roƙi Allah Allah zai amsa ta iya yiwa ya amsa maka ta hanyar da kai baka gano ba wata bukatan idan ka roƙe shi to sai ya amsa maka bukatan ta hanyar ya tunkuɗe maka wata bala'i da za ta same ka wata bukatan idan ka roƙe shi sai ya ajiye maka wannan bukatan sai a lahira ya baka wata bukatan in ka roƙe shi sai ya ajiye maka sai ma ƴaƴanka ya gabar musu da wannan abu sai Allah ba azzalimi bane yanda yace wa qul du'uni astajib lakum inna ku roƙe ni na amsa muku ko fa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i nan to Allah nan da yayi alƙawari inna Allah la yukhliqu al-mi'ad Allah bai saba alƙawari misali idan ka roki Allah wani abu kaga Allah bai baka wannan abun ba to karka ji bakin ciki a ranka ka sani cewa Allah ya tanada maka wani abun da yake wannan abun ne sai Allah ya jinkirta ko ko Allah ya ga wannan abun bai dace da kai bane wata abun ne ta dace da kai sai Allah ya canja maka to idan ka ga an jinkirta maka addu'a kawai ka zauna ka yi ta jiran ka ga wani alkhairi ne zai same ka karka yi dagawa ma Allah karka ce sai yaushe ne shi Allah ba a masa ba a masa tilas fa'alun lima yurid yana da irada sai abin da ya ga dama wannan abin yake kasancewa sannan kuma Allah ta'ala yana ce man shagala bi zikri an mas'alati duk wanda ya shagala da yawan ambatona ya bar ya bar yawan roko na abubuwa ya kama zikiri na kawai annabi yace zan toshe Allah yace zan toshe ma wannan bawan kofan da duk zai kawo na roƙo zan toshe masa wannan kofa zan wadatar da shi ga duk abin da yake bukata sai yasa wanda suka isa su su ba su ma ga wani abin da za su daga hannu su roki Allah ba bayan yardansa sai za su nema wanda za su za su roki Allah a sai dai kawai ka bar su da zikiri kawai da salatin annabi Allah ya san damuwansu ya san zuciyansu ya san bukatunsu dan haka ba sai sun ambata ma Allah ba me za su ce ma Allah sai kawai su kama zikirin Allah kuma Allah haka yake so Allah baya san ka kai karanta gurin bawa misali talauci yana damun ka ko kuma wani musiba ya same ka sai ka je kana faɗa ma wani wani da kake faɗa masa ba zai iya maka komai ba kuma Allah baya san haka a Allah yana son duk lokacin da ka ji wani wuta to ka dawo gurinsa ta iya yiwa ma Allah shi yasa Allah ya barka a wannan matakin to da yawa Allah yakan barka a mataki na bukatuwa ba zai wadatar da kai da yawa ba sabila da in an wadatar da kai ta iya yiwa zaka je ka miƙe kafanka kaman ce da Allah ma to sabila da Allah yana son ka idan ka roƙe shi sai ya baka ɗan kaɗan in ka je ka cinye sai ka dawo sai damuwa ta koro ka to wannan ma dukkan muhabba ce kar mu zaki ma wani talaucin da muke da cikin ma kwalliya ne gare mu alkhairi ne gare mu amma sai mu ta maganganu mu yi ta maganganu muna ƙara musibu ma kanmu da bala'o'i ma kanmu wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun mana da sauran lokaci minti biyu to lokacin mu ya kare kuma ba mu gama fassara ayan ba sai dai gobe idan Allah ya kai mu mu tattauna akan masail dangane da abin da ya shafi ayan insha Allah wanda ba mu karasa faɗan su ga mutane ba abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya kai mana Allah ya kara mana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ba mu bar lokacin tambaya ba amma duk mai tambaya ya rubuta tambayansa ya ya kawo tun kafin a idar da karatu ko ko idan ba kana zuwa ne ba kana samun karatun ne a social media haka to akwai wanda suka turo da tambaya to sai a gabatar da tambayan ko gobe in Allah ya taimako ko tunda mun cinye lokacin ko ba lokaci Allah ya ba mu sa'a Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya biya mana bukatun mu Allah ya yi mana damuwoyi maulan mu shehi maulan mu shehi maulan mu shehi Allah ya kara masa lafiya maulan mu shehi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa nisan kwana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji waɗanda suke ta turo mana gudumawa mutanen winti da mutane da mutane da yawa to Allah ya saka mu kowa da alkhairi duk wanda ya kawo naira ɗaya cikin wannan tafiya Allah ya gani muna yi ne domin difa'i wa manzon Allah a hakika Junaidu bai kai ya fasara Qur'ani ba sabila da almajiri ne muridi ne bai kai ko ina ba amma kishi ne da kauna ga manzon Allah da kuma san difa'i ma waliyan Allah wanda ba su kai ko ina ba sun zo suna shan gaban mutane suna ce su suka iya suna zakin baki suna ashararanci a dole su sun sha wato sun shawo sun shawo abinda wato al'umma ba su sani ba to shi yasa muke so mu wayar mu mutane da kai su fahimci yadda tafiyan yake su fahimci su wane ne ahlullahi na gaskiya kuma su fahimci su wane ne ɗan rudu wanda ba gaskiya ne suke yake da shi ba Allah ya ma kowa bukatansa alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين